الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan rana ta talata 23 ga watan ramadan hijiriya 1445 wanda ɗaya ƙirgen kuma biyu ne ko biyu ga watan march eh biyu ga watan april biyu ga watan april 2024 inda muke ci gaba da tafsiri daga wannan masallaci masallacin al'afa da yake titin nasarawo cikin garin gombe wanda yau za mu tashi aya ta 235 ne bayan jiya mun kammala da aya ta 234 game da iddan wacce mijinta ya rasu mun ce iddan wanda mijinta ya rasu wata hudu ne da kwana goma mun dan faɗi wasu daga abubuwan da mai iddan mutuwa ba za ta yi ba ba za ta yi kaza da kaza da kaza mun faɗe su to insha Allah yau kuma za mu shiga wani sabon babi na daban shine ita mai idda din tunda mijin ya mutu ya mutu ka aya can ta gama idda aure za ta yi ko to sai mutum ya ga yana bukatan yana son ta in ta gama idda din in bai yi magana ba wani zai riga shi in yayi magana kuma haramun ne ba a nema a cikin idda to yaya zai yi mai shari'a ta bashi dama yayi to sune yanzu hukunce hukunce da zamu shiga insha Allah tabaaraka ta'ala wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khitbati an-nisa'i aw aknantum fi anfusikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Ubangiji subhanahu wata'ala bayan mun kammala maganan yadda mai idda mai iddan wanda mijinta ya rasu iddan wanda mijinta ya rasu mai takaba kenan ko mun faɗi hukunce-hukuncenta da watannin da za ta zauna to in ta gama wannan watanni ɗin ai aure za ta yi za ta sake auren wani ne wani za ta aura da kai ka mutu kana kabarinka ba a yi sati ba wani har ya fara tunanin zai aure ta shi yasa mutum ya tsaye wa kansa abin arziki mutum ya wa kansa abin da zai amfane shi kar mutum ya ɓata wa kansa lokaci na ka zo mata ka yi ta tara musu abin da ba tarbiya ba ya zama na babban abin da za ka ba wa iyalanka duk dukiya da Allah ya baka ka kashe mafi kaso da yawa akan tarbiya in ka tafi ka bar musu tarbiya baka da matsala amma duk abin da za ka mutu ka bar musu a ranar da ka mutu wani yanzu yana tunani ya auri matarka ya zo ya kwashe abin da ka bari in rashin mutunci ne ma duk a yi rashin mutuncin da shi to ka yi ƙoƙari ka bar musu mutunci to sai ubangiji yake cewa wala junaha alaikum ku yanzu mazajen da kuka ga mutum ya mutu kuna so ku aure matarsa to babu laifi a gare ku fi ma arraftum bihi na daga jirwaye mai kamar wanka da kuka musu na ku nuna cewa in sun gama idda kuna so babu laifi min khidbatin nisa na daga neman waɗannan matan da suke cikin takaba cewa za ku aure su au aknantum fi anfusikum ko kuma kuka ɓoye a cikin zukatanku ai ma'anahu satartum wa akmartum min at-tazawwuj biha ba'dan qada'i iddatiha kuka ɓoye shi a cikin zuciyanku ba ku faɗa ba duk da cewa kana son in ka bayyana ta hanyar ɗan waken zagayel ta hanyar sakayawa to babu laifi in ka ɓoye shi baka faɗa ba shi ma haka alimallahu in ka ɓoyen ma ubangiji ya san annakumsa tazkuru na hunna in dai har kana so ɗin to ku za ku ke tina su wani ma saboda rashin haƙuri har sai ya zo temple ya yi magana da abokaninsa ubangiji ya ce lallai shi yana sane za ku ke maganansu za ku ke zancensu to in har kuna zancen nifa wancan na in Allah ya sa ta gama idda nifa zan aure ta kana yi a zuciyarka watakila har ya fito fili in akwai wannan to walakin la tuwa'iduhunna sirran karka kuskura ka bi wata hanya da za ka isar mata da sakon wannan shine sirran din ka kekkewaya ka kekkewaya ka bi hanyar da sako zai isa mata balo-balo a'a za ka yi mata sako da language language da yake da ambiguity harcen damu shine ta'arid da muka fada za ka yi mata harcen damu ta yadda aka ci tsaye ka ina barista ne barista bai iso ba ko barista ya iso yanzu kasan su yarensu na baristoci in suka zo ko rubutu za a yi maka sai a yi maka rubutun da ko an titsiye ka in ka gada maka ce a ne in a din ba zai fita ka ce b ne ko ba wanda ya sai kama ka yanzu su lauyoyi in ka gada ma sai ka zazzagi mutum ka gama zaginsa ka masa tattas kuma kowa ya gane da shi kake in ya isa ya kai ka kotu idan ya kai ka kotu sai ka ce ya tsargu ne kai yanzu tukunna ma kawo kama da ya tukunna kana tuhumansa ya maka kazafi kun fa da shi kake yanzu misali wannan jan jan mai sunansa jan ki din nan sunansa audu ko audu ko sunansa iro ya saka jaddara gashi da jaddararsa na ki din masallacin alafan ne na kofa ta biyu ne ba sunansa yura muka ce ba sai na zo sai na ce hmm ai mai jaddara na kofar dama na masallacin al'afat na gama yin tatas da shi sai ya kai ni kotu sai na ce ai ban ce iro ba shi kadai ne mai jaddara shi kadai ne zai ce ai shi kadai ne na kofar dama ba na kira sunanka amma na mu kwatance to wannan shine abin da ake fada za ka yi mata language din da zai iya daukar abu guda biyu yanzu misali Allah ya ji kansa Allah dai ya gafarta masa Allah ya gafarta masa yanzu yanzu kwanan ku nawa a cikin idda ce yanzu mun yi mun yi wata ɗaya da sati ɗaya to Allah sarki yanzu kuna da wajen wata biyu da kwana uku kenan wata uku da kwana uku ce shi to shikenan daga dai kin kusan gama iddan nan in ya rage saura sati to in samu labari fa kina gamawa in samu labari watakila yana so ya taimake su ne in sun gama ya zo ya sa gudunmawansu ya ba da kudi ya ba da kaza watakil yana so ya nuna mata yana ciki watakil watakil watakil watakil wannan shi ne a ta'arit a ta'arit za ka samu wata kalma da za ka yi sendin message da message ɗin zai iya ɗaukar kalma guda biyu to shi sa Allah ya ce amma fa duk yadda za a yi kar in ma akwai wata hanya ta sirrance da za ka iya kewayawa ka isar mata da sako kar ku yi wannan alkawari ɗin ku gaya musu illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai in zaka faɗi magana wacce take da ambiguity ita ma anan gurin maganar take da harcen da mu ma'rufan anan gurin tana cewa la jina alaikum fima arratum bihi shi ma maganar ta'rif ne wala ta'zimu ugdatan nikahi haramun ne kuma ku yi ku yi shirin ma za ku aure su hatta yablugal hadu hatta yablugal kitabu ajala har sai sun gama iddan su kenan wannan ayan tana nuna mana mai idda kowace irin idda haramun ce a daura mata aure haramun ce a aure ta wa'alamu ku sani annallaha ya'lamu wa fi anfusikum fahdharu ubangiji yana sanar da abin da ke zuciyar to ku bi a hankali wa alamu anna allaha ghafurun halim ku sani ubangiji mai gafara ne sannan kuma mai hakuri da juriya abubuwan da kuka yi kan kuskure kuka tuba zuwa gare shi Allah subhanahu wataala zai yafe mu wannan ayar a dunkule kenan wannan ayar a dunkule kenan haramun ne ga wacce take iddan ta kaba ka nuna kana santa haramun ne ka bi hanyoyin da zaka isar mata da sako cewa in ta gama idda zaka aure ta to anan gurin in mun duba yawa sai ubangiji sai ce amma babu laifi a wajen ta'aridi babu laifi kai mata ta'aridi menene ta'aridi shine kai mata jirwaye mai kaman wanka kai mata jirwaye shine abinda Allah ya fada illa an taqulu qawlan ma'rufa din wal qawlu ma'ruf huwa ma ubiha min at-ta'rid shine abinda aka fada na ta'aridi na wani magana da zaka yi mai ambiguity misali yanzu ka ce mata gashi nan misali wanda ad-dhahhak yake cewa kaman ka ce ihbasi alayya nafsaki fa inna li biki ragaba to wannan duk da cewa ya dan fito da yawa wasu aka ce ki rike min kanki fa ki kula min da kanki kaga baka ce kana so ba amma ka isar da sako ka isar mata da sako Allah sarki ai irinki Allah ya masa rasuwa irin ka ba yadda za a yi a ce ki gama idda kuma ki zauna haka a babu yadda za a yi lalle ba za ki gama idda ki zauna haka ba yawa in dai an kusan gama iddan a mana magana me za ku yi me za ku yi wata ki za ku kawo gudunmuwa wata ki za ku kawo kaza barista yanzu mun gama gulman ka nan gurin muka ce wannan tarihin duk abubuwa ne na lauyoyi muka ce ku baristoci sai a zagi mutum a yi taccas da shi amma in ba fari sunansa ba in an zo gunku za a sai da za a yi sau da baka kira sunansa ba ko da ka ba da identity mai ake ce masa in window eh in window edwendo to kajima shi sa da ce ina barista da zo ce ina barista edwendo to nan gurin shi ne abinda ake bana magana za ka fito ta hanyar ɗan waken zagayen ka isar mata sako da irin language ɗin da kake ga ba ka nuna kana son ta ba in an tutse kama za a ce kai mai haka mai idda na ce nifa ga abin da na ce nifa cewa ne in kin gama ki sanar da ni nifa cewa ne irinki babu yadda za a yi kamata a ce in ganta na kyale ta nifa haka na faɗa ban ce eh ba zan kyale tan ba cewa ne irinki kamata ki gama idda a ce na kyale ki ka irin ana wahalar haka ya ka kyale wasu suka ce idan matan biyu ne ko matan uku ne ko hudu ne wacce ka kake so din in za ka zo ka yi musu kyauta kowace turmin zani ɗaɗɗaya duk kawo kowace ka kawo mata a matsayin ka na mai mutunta su mai kimanta gidan wannan ka kawo wannan ka kawo wannan ka kawo sai ka kawo sai ka ce to ke barin haɗa miki da ɗan naɗinki na san kina da ɗan ɗawainiya tana da ɗawainiya wannan aikinka kenan aikinka ya nuna ka nuna kana layi to wannan babu laifi a cikinsa amma ka fito fili ka yi har ma kuma a ce za ka yi shirin ko a yi aure ba ta gama idda ba wannan kuma haramun ne to nan gurin a gurguje kunga wannan ayan ta nuna mana mai idda na mutuwa ita ce ba za ka ce kana son ta ba amma an yadda maka ka isar mata da saƙon kana son ta ta hanyar da ba direct ba to shi kenan sauran masu iddan ba wanda aka mata shika ɗaya shika biyu shika uku su kuma fa malamai suka yi ittifaki suka yi ijima'i ijima'i cewa duk matan da aka mata shika ɗaya shika na komi ko shika biyu haramun ne bata gama idda ba ka fara barbaranta kana nuna cewa in fa ta gama idda za ka aure ta haramun ne bil ijma' amma in shika ya kai shika uku to wani ba matarsa bace hatta tankiya zaujin khairahu da muka fada nan zaka iya yi mata magana dan kar wani ya zo ya riga ka maza maza ka dan isar mata da wani sakon da zata gane cewa kana ciki wala ta'zibu uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajala واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاعذروا واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ubangiji subhanahu wata'ala yace la junaha alaikum mun shigo ta gaba daban mun gama da wancan gaban gaba daya mun zo kuma mun sake dawowa hukuncin waɗanda aka saka hukuncin mata sakakku in ba ku manta ba mun yi maganar matar da an sake ta bayan an aure ta har an tare da ita a gidan aure mun yi wannan ko ba mu yi wannan ba mun yi ta ko sannan mun yi matar da an sake ta ba a tare da ita ba ko ba a tare da ita ba an aure ta ba tare ta ba aka sake ta to wayannan sune suke da kashi kashi su ne zamu tattauna yau to nan gurin la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa babu komi a gare ku me ake nufin la junaha alaikum ai bai wajaba a gare ku ba sai kun ba su sadakinsu in tallaftumun nisa in kuka saki mata malamta masu hunna ba su tare ba ta ɓangaren ku sadu da su ba au tafridu lahunna farida sannan nan gurin au ana nufin wa tafridu lahunna walam tafridu lahunna farida au ana bi ma'ana wa la junaha alaikum babu laifi a gare ku in tallaftumun nisa in kuka saki mata malam ta masu hunna matukar ba ku tare da su ba ba ku sadu da su ba au tafridu lahunna farida ai walam tufridu lahunna farida ba ku kuma gaya musu sadakin su sun san nawa bane ba hukuncin su wa matti'uhunna a dan ba su abin da za a faranta musu rai alal musa iqdaruhu mai kudi yayi daidai da yadda yake da kudi wa alal muqtir qadaruhu wanda yake talaka ne ya daidai da talaucin sa mata'an bil ma'rufi abu ne na faranta rai yadda al'ada ta tanada haqqan alal musidina wannan mutanen kirki masu ihsani masu rike mutuncin su sune za su yi irin wannan bayanin ya fito anan la junaha alaikum babu laifi a gare ku ba sai kun bada sadaki ba sadaki bai wajaba a gare ku ba in tallaqtumun nisaa in kuka saki mata malam hunna matakar ba ku tare da su ba au tafridu lahunna fariida sannan kuma ba ku ba a yanka musu sadakin su an ce ga sadakin su ba honorable tunda kana da kujeranka anan zaka zo na honorable to yayi ala garba to kai ga dawo ta kusa da ni yanzu kai guda biyu ne anan eh sannan ba a yanka musu sadaki ba ina so ku gane matsalolin za mu zo kan na gaba awal keti mata ne an sake ta ba a tare da ita ba a nan gurin tarewa ana nufin ba a sadu da ita ba ba a kuma faɗi nawa ne sadakinta ba to babu komi a gare ku ba in an gama ba za a ce sai ka ba da sadaki ba amma akwai haƙƙi a kanka duk da haka wa matti'uhunna a nema musu abun ihsani abun ihsani din nan alal musu iqadaruhu iya yawan me ku iya kudin da kake da shi gwargwadon kudinka kaga mai miliyan wanda yake da wajen biliyan guda a account ɗinsa yana juya wata biliyan a gefe a yi irin wannan shikan ka dauko dubu hamsin kana bata ai a tsine maka a cikin family a cikin a cikin society mafi karanci wannan ka tura mata kaman 500,000 to haka wanda shi kuma jarinsa gaba ɗaya bai fi dubu ɗari da hamsin ba kaga wannan ko dubu ishirin ya tura mata za a yaba masa shine alal musu iqadaruhu mai kuɗi gwargwadon kuɗinsa zai yi wa alal muqtiri qadaruhu wanda kuma talaka ne shi ma gwargwadonsa mata'an bil ma'ruf sai a duba yanda a al'adance kai mai kuɗi ba a kushe ka ba kai kuma talaka ba a ce kai ƙauro ba hakkan alal muslimina ba wajibi bane wannan masu kyautatawa ne da mutuntawa za su yi haka yanzu mun yi mace mun yi mata ta biyu mun yi mata ta biyu ko shine in ba a sadu da ita ba ba a yanka mata sadaki ba ku riƙe fa ba a sadu da ita kuma ba a yanka mata sadaki ba to babu sadaki a kanka kai sai dai ka mata ihsani an rabu to kafin mu je mata ta uku karanta mana mata ta uku sai mu fitar da ta hudu din a lokaci guda ta yadda in muka gama hukuncin da zan faɗa yanzu mun gama da waccan na'am mu je wannan وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ubangiji subhanahu wataala sai ya kara mana wani hukunci wa in tallaqtumuhunna in kun sake su mata ta uku kenan ko in kun sake su min qabli an hunna ba ku tare da su ba kun sadu da su ba wa qad faradtu lahunna farida amma su an yanka sadakin da waliyanka da wakilanka da waliyanta an haɗu an ce to zamu daura auren nan sadakinta 200 ne amma wancan kusan ba faɗi sadaki ba wanda ba faɗi sadaki ba ihsani za a mata wannan kuma an riga an faɗi sadaki sai aka sake ta min qabli an hunna kafin a tare da ita wa qad faradtu lahunna farida an yanka mata sadaki to ita fa nisfu ma faradtum in an sake ta to ta ci rabin sadaki za ta ci dubu ɗari a dawo maka da dubu ɗari in baka bayar ba za ka miƙa mata dubu ɗari ka rike dubu ɗarinka illa an yi afuna sai dai in matan sun ce mun yi afuwa idan matan suka ce a tun da dai ka sake ni ka rike kayan kama gaba ɗaya au ya afuwa ladi biye dihi ubdatun nikahi ko kuma kai wanda wanda ɗaurin auren ke hannunka kai ne mijin da ka auren kenan to sai dai kuma kai ma ka ce kayi afuwa za ka yi cewa a'a ni dubu ɗari biyu na baki duka ki rike karki dawo min da rabi sai Allah ya ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa ku yi afuwa shi yafi kusa da tsoron Allah makarimul akhlaq kenan dabi'u na garin da Imam Malik yake cewa kai ta bi an an rabu aure kai ta bi sai an biyan kaza sai an biyan kaza babu mutunci a ciki idan an bi ka da rashin mutunci kai kuma wannan kuma wani abu ne daban to ubangiji ce ku yi afuwa shine yake nuna kafi kusa da tsoron Allah sai ma ya ce walatan sawul fadla bainakum kar ku manta falalan da ke tsakaninku ya za a yi har ka ganta har ta ce tana son ka iyayenta suka yadda za a daura har aka yanka sadaki har aka daura an daura din ai ka san iya mutunci an yi wa juna to kar ku manta falalan da ke tsakaninku wa anta farqala walatan sawul fadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir ubangiji game da abin da kuke aikatawa gaba daya yana kallon ku ta yanzu mata nawa muka yi mata uku alara makawa min su mana ta daya in ba ka spika ne ah ya za ka ce ah na daya shikakku fa nake fada wanda aka sake su guda uku muka yi wacce ce ta daya wanda an daura aure an ba ta sadaki a wanda muka yi shekarun jiya an daura aure yawwa ehin alarama ya gano ehin an daura shekaran jiya to mu ji shekaran jiya an daura aure an ba ta sadaki sai aka sake ta ba ita ce mata number 1 ba me hukuncinta yawwa ta ci sadakinta me iddanta eh yawwa iddanta salasatu quru ko kuma aihuwa ko kuma yawwa ko wata uku ba ka ba ruwa naka ce tsohuwa ce ko yarinya ce wannan su ne guda uku salatu tukuru ko aihuwa ko wata uku mun gama da wannan ta ci sadaki ko ba ta ci sadaki ba ta ci sadaki tunda har an tare da ita an gaya mata sadakinta an tare da ita sai aka sake ta shikenan ta ci sadakinta wannan ba mu da matsala to mata ta biyu ita ce wacce muka yi yanzu nan ita an aure ta ba a faɗi sadaki ba an sake ta me haƙƙinta na sadaki yanzu babu babu sai dai a mata me ihsani ita ce ake cewa mutallaqatun ghayru mafrudin laha wala madkulun biha za a mata ihsani mun gane ko za a mata ihsani babu idda kuma iddan shika babu ko ya ayyuhallazina amanu idza tallaqtum idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna sannan babu idda amma akwai iddan me akwai iddan me babu iddan shika amma wace idda kuma take kanta mutuwa da rabuwan ta bangaren mijinta mutuwa yayi za ta yi wannan idda ne ko na ta uku ita ce matar da an sake ta ba a tare da ita ba amma an faɗi sadakinta ita mai hukuncinta rabin sadaki ita za a bata rabin sadaki tana da rabi babu iddan shika kamar waccan amma da mutuwa mijin yayi akwai idda akwai gado haka waccan ta sau ma akwai idda akwai gado sai ta hudu dama su hudu ne almutallaqatu arba'u a wannan halayyan wanda za su kai su su hudu ne ta hudun ya dace da kanku kutino wacce ce ta hudun za ku gane yanzu wannan an aure ta ba a tare da ita ba ba a saka mata sadaki ba sai aka sake ta ba ta da sadaki sai dai isa ne ko to me kishiyarta yawwa kishiyarta kuma an ɗaura aure ba a tare da ita ba amma an faɗi sadaki ita me za ta ci rabi to shi kenan yanzu za ku fito da ɗauku wacce ta ɗayan kuma ita ce wanda muka yi shekaran jiya an aure ta an faɗi sadaki har ta riƙe ta ci kayanta an tare da ita an sadu da ita ta cinye sadaki duka ta wacce ce ta hudu yawa an aure ta an sadu da ita ta tare amma ba a faɗi sadakinta ba ba a bata ba ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa mastamta'atun bihi min hunna فآتوهن أجورهن سورة النساء والموصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم موسن غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن wannan an daura aure an sadu da ita ba a bata sadakinta ba ya halatta ko bai halatta ba ya halatta amma matukar an sadu da ita sai aka sake ta to ba za ta tafi ba sai an ba ta sadakinta sai a duba menene gwargwadon sadakinta Allah sa matsalolin fikihun sun fito to to akwai wasu hali guda biyu wanda yanzu su ne a gaban mu nan muka yi su wannan hali guda biyu din ɗaya matar an aure ta ba a ba ta sadaki ba ba a faɗi sadakin ba ba a sadu da ita ba kuma an sake ta ko ɗayar kuma an ambaci sadaki an sake da ba sune su biyu yanzu da suke gabanmu ba to wance ba a ambaci sadakin tannan ba aka ɗaura aure kaɗai me yasa ba a ambaci sadaki ba shi ne abin tambaya me yasa ba daura ashe ashe ya halatta awal keci ya ga wata mata ya ce yana so ya ce mu tafi tambaya in muka je tambaya muna zuwa gurin tambaya sai an su ce tun da kun zo fa sai ya daura auren nan sai mun ce to ai ba mu yi maganar sadaki suka ce ku bar maganar sadaki mu da yanzu a daura shin ya halatta a daura aure ba tare da sadaki ba ba tare da komai ba a daura shi haka kawai ya halatta a wannan ayar gashi nan a wannan ayar shine wanda ake ce masa nikahu tafwid nikafi na nikahu tafwid a wajen malamin fiqh shine a daura aure ba tare da an ambaci sadaki ba babu sabani a wajen malamai auren nan yayi sai dai kuma ya za a yi to a bambance sadakin a tantance sadakin daga baya wannan kuma wata mas'ala ce ta fiqh wasu kace za a duba tsarorinta kamatta in an samu sabani sai a duba kamatta nawa aka yi sadaki kawayenta da aka yi aure da su lokaci kaza ya aka yi sadakin su kuma zaka ci gaba da zama da ita sadakin ya zama bashi daga baya a zo a dandale a zo a yi wannan shi ne nikahun tafuyi wannan ya halatta musamman yanzu masu yawan abin da nan duk sanda aka je aka yi tambaya wani sai an je an yi tambaya an yi komai sai ka neme shi ka rasa shi sa akwai wani sarki cikin sarakunan mubawan Allah Allah ya masa albarka aka je wani tambayan aure ana zuwa aka ce kuma gurin za ka ce aka ce yace aka ce sun daidaita ce wallahi sun daidaita babu wani saɓani tsakaninsu a ci da izininta ta zo sai ce mu sarakunan an zo ba a zuwa a dawo in dai an zo kuma ba a dawowa wala aka ɗaura auren nan ashe kuma mijin nan gaba ɗaya zuciyarsa shine in an yi wannan tambayar zai san da za a iya zille ya rika bambami ya rika fada aka ce kai kake cewa kana son ta kai kace kaza me ya laifi aka yi anan gurin shi bai sanar da su me za in ka sanar wace uwar za su maka an riga an daura ka bari sanda za a yi biki kuma wallahi budurwa babban sarki kuma cikin sarakuna mai albarka to yar sarki ana mai da ita dole haka aka rike kuma zama yana nan yana ta tafiya yadda ya kamata to baba haka za a kewa baba baba daga ya ce ka gani eh daga an je maganan farkon nan kawai a ce an daura daga baya aka bi sadaki ba mun faɗa jiya ba hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun babu wasa a cikin harka din to akwai matsaloli kaɗan a gurguje a cikin waɗannan ayoyi din za mu ɗan tattauna su a gurguje sannan mu shiga aya ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa la junaha alaikum fima arratu bihi min khutbati nisa mun tattauna wannan aiko mun tattauna wannan masaloli ne ubangiji subhanahu wataala ke cewa la junaha alaikum in talaqtu bi samalam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida aw tafridu lahunna farida wannan alaran momi saboda abin nan fa'ida aw bi ma'ana wa tana zuwa aw idza talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida abi ma'ana wa lam tufridu lahunna farida ma'tufun ne a bisa abin da ya ya gabata in kuka saki mata malam hunna matakar ba ku sadu da su da da su ba aw tafridu lahunna ay wa lam tufridu lahunna farida ba ku ambaci sadaki ba nan aw bi ma'ana lam aw bi ma'ana wa kamar kwatankwacin su a cikin qur'ani wa kam min qaryatin ahlaknaha fa ja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun ay wa hum qa'iluna ta zo musu suna nan cikin baccin kailula wa arsalnahu ila mi'ata alfin wa yaziduna kenan aw yaziduna ay wa yaziduna kenan wala tuti minhum athiman wa kafuran kenan aw kafuran abi ma'ana wa kafuran wannan akwai makamantan su a cikin qur'ani da yawa wa matti'uhunna din nan da aka ce wasu malamai sun ce alal wujubi ne wannan abin ihsani da zaka musu wasu malamai suka ce wajibi ne amma magana mafi inganci mustahabbi ne shine kauli na malikiya saboda Allah ya ce haqqan alal muhsinina fadin sa haqqan alal muhsinina ai da hai a ce wujuban ko amma da aka ce ma almuhsinun duk da cewa hakan zai iya dauka wajib wajibcin din amma sai aka ce almuhsinun ghayr almuhsinin lam yakun haqqul lahu kenan mukhalifa mafhum mukhalafa to sai kashi na biyu wa in talaqtumuhunna min qabli an tabsuna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum babu sabani tsakanin malamai idan anna man dakhala bi zawjatihi thumma mata anha wa qad samma laha anna laha dhalika al-musamma kamilan wal miran wa alaiha al-idda duk wanda ya tare da matarsa sannan ya rasu kuma an faɗi sadaki wannan tana sadakinta cikakke babu matsala sai aka yi sai aka yi sabani game da mutumin da ya kadaita da mace bai sadu da ita ba har ya sake ta menene a kanta malikiya suka ce dukkan sadakinta ta ce za ta yi idda saboda hadisi da ya zo daga abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud game da idda na mata din abdullahi dan mas'ud an yi masa irin wannan tambaya din an tambaye shi game da mutum ya aure mace ba a faɗi sadaki ba bai shiga da ita ba har ya rasu ku rike wannan wancan ba ya shiga da ita amma bai sadu da ita ba kusan masalan guda ɗaya ne mutum ya auri mace bai rasu da ita ba bai faɗi sadakinta ba ba faɗi sadakinta ba sai Allah ya masa rasuwa ya za a yi abdullahi dan mas'ud yake cewa ta ci sadakinta full za a duba irin mata kamanta nawa ake ba su sadaki in kawatta an aurar da ita an bata sadakin miliyan biyu to tun da mijin ya rasu za a ɗauki 2 miliyan ita ma a bata ibn abbas yake cewa la waqsa wala shatata babu ragi babu ƙari in an duba kamar ta haka za a baya wa alaihal idda ibn mas'ud yake cewa za ta yi idda wa lahal miras kuma za ta ci gado wannan ibn ibn mas'ud ijtihadi yayi fa ba hadisi ya samu daga annabi ba yayi ijtihadi ne an tambaye shi yace ga ra'ayinsa akai tunda ba shi da wani hadisi sai ma'aqil ibn sinan al-ashja'i babban sahabi sai ya tashi sai ya ce ya abdullahi dan mas'ud ina maka albishir qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi barwa bintu washik irin hukuncin da kai akwai sahabiya is sunanta barwa bintu ja, bintu washik imra'atun minna mace ce a cikin mu mithlul ladhi qadaita annabi ya mata hukunci irin yadda kai din nan wallahi haka annabi ya hukunci fa fariha biha ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud sai yayi farin ciki da ijtihadin sa wanda yayi daidai da hukuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna maka sahabbai ba kowane hadisi suka sani ba a lokacin da hadisi bai zo musu ba za su yi ijtihadi in suka yi ijtihadi kuma hadisi yazo ya saba nasu za su ajiye nasu me yasa saboda yanzu yayi farin ciki tunda yayi daidai da nasa da bai daidai nasa ba zai ji ba daɗi bai kyauta ba ijtihadinsa bai daidai ba kuma zai ajiye nasa ya ɗauki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiq nal abdullahi alaji na'am ala rabba mu je aya ta gaba
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
Allah subhanahu wata'ala ke cewa hafizu ala salawati ku kiyaye akan sallolinku hafizu wannan kitab ne li jami'il umma dukkan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana musu magana hafizu ala salawati aya ce ta mana umarni da kiyaye salloli aka ce as-salawat ai me ake nufi fi auqatiha a yi ta akan lokacinta bi jami'i shurutiha da dukkan sharuɗanta wal muhafazatu kiyaye sallah hiya al mudawama shine tabbata akai to shi sa ubangiji ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salatul wusta da sallah ta tsakiya musamman sallah ta tsakiya wa qumu lillahi qanitin ku tashi zuwa ga ubangiji kuna masu da'a kuna masu biyayya a gare shi fa in khiftum in lokacin sallan ya zo kuna cikin tsoro ko na yaƙi ko na gobara ko wani abu zai rufto muku ko ana cikin sallah sai ko ga sama yana abin nan yana hayaƙi ko ko kuwa ga gini yana haka ko kuma halin tsoro ne an razana ku ana yaƙi ko wani abu to farjalan ku yi sallar ko kuna tafiya ne ko kana cikin tsallan kana setin fankan nan sai ka ji gagagab gagab ba an akwai tsoro ba farijalan sai ka shiga kana yi kana guduwa kana matsawa kaɗan kauce ta inda in Allah ya tsare in za ta faɗo ba za ta baka ba ko kuma halin tsoro ne to za a yi ta farijalan aurukubanan in ma akan abun hawa kuke ko kuma dole sai ka hau abun hawa an fara sallah din aka hargitsa ku ka fara yi kana tafiya ka ba zai yi ba ka iso wajen mashin ɗinka kaga in ba an ɗau mashin ba fa an falfala ba abun ba zai ba sai ka hau ka sake mashin kuma kana ci gaba da sallarka saboda muhimmancin kiyaye lokaci farjalan aw rukbana fa idza amintum idan kuma kuka dawo halin da kuke cikin aminci tsoron ya tafi fadhkurullaha to ku yi sallar ku kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna kamar yadda ake yi da ku rike nan gurin adh-dhikru bi ma'ana as-salah za mu zo mu tattauna fa'iza amintum in kuka shiga aminci fakkurullah ku yi sallarku kama allamakum malam ta kunu ta alamuna kamar yadda da aka koya muku annabi ya koya muku ba ku sani ba da ya koya muku ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi irin wannan sallar ai ba ku sani ba da ai da ba ku iya ba ita ce kama allamakum malam ta kunu ta alamuna hafizu ala salawati ku kiyaye sallolinku ku kiyaye sallolinku wassalatil wusta da sallah ta tsakiya ai alfudla wacce tafi kowanne falala wahiyar salatul asr ita ce sallah ta la'asar kamar yadda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu bukhari ya kawo shi a cikin kitabud da'awat imamu muslim ya kawo shi a cikin ba kitabul masajid ingantaccen hadisi cewa sallah la'asar ita ce salatul wusta so da inda ya tabbata daga annabi annabi ya ce sallar la'asar ita ce sallah ta tsakiya kar ka tsaya kai ta daukar wasu maganganun malaman fiqhu wani ya ce a sallan sallan ita ita ce sallan asuba saboda in an hadu kaza ita za a hadu kaza a a sallan sallan magriba ce saboda kaza sallan isha ce saboda kaza a a annabi ya gaya mana sallan la'asar ce a hadisi ingantacce kuma shi aka aiko mana ya fassara mana aya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kai ne zaka bayyana mutane abin da aka saukar musu nan kuma an ce hafizu ala salawati an ce was salatil wusta sallar wusta annabi ya fassara ban ce salatul asr was salatil wusta salatul asri sallar asr wa qumu lillahi qanitin qanitina ku tsaya zuwa ga ubangiji ai ai hada amrun bil qiyami mu tsaya wajen ibadunmu ga Allah subhanahu wataala qanitina ay ta'iina idan masu masa biyayya shi yasa dhahak wannan kaida na masu qur'ani shi ma masu ulumul qur'an ko dhahak yake cewa kullu qunutin fil kullu qunutin fil qur'ani wa inna ma yu'na bihi at-ta'a duk inda kaga wani abu qunuti aka kawo shi a sallah a cikin qur'ani ana nufin ta'a ne ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warkai ma'ar raki'in duk inda kaga wannan kunuti kunuti kunuti ana nufin da'a ga ubangiji haka imamu dhahhak ya fada wa qumu lillahi qanitina wa qumu nan hal ne ai hala kaunikum qanitina din nan wal qunuti yutlaqu ala iddati ma'anin dawamul ibada wat ta'a wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum fa in khiftum ai idan kuka shiga halin tsoro wani abu na tashin hankali ya same ku ta yadda ba za ku iya hafizu din nan ba ku rike fa in khiftum tunda an ce hafizu ala salawati don an ce fagi to menene hafizu ala salawati kayi ta akan sifanta da hay'anta da nitsuwa da kwanciyar hankali da fuskantar alƙibla da yin step by step ka gama wannan ka je wannan ka je gaban nan ka je gaban nan in ka taso sai ka nitsu ba shine hafizu ba sannan kuma kayi ta a lokacinta to fa in khiftum in akwai tsoro fa duk hafizun nan da aka fara ba za ka yi shi ba ba dole ka yi ta a lokaci ba ba dole ka yi ta a cikin nutsuwa ba ba dole ka yi ta kana kallon alƙibla ba ba dole ka yi ta kana kula da ruku'inta da sujujinta ba to fa in khiftum in kuka shiga tsoro husulu makruhin bil muhafaza ta yadda aka samu abin da zai tayar muku da hankali ba za ku iya kiyaye ta yadda yadda yadda aka faɗa din ba ta hanyar makiya ko gobara ko wani ruwa ya barke ana cikin sallacin ku damfa ya fashi kuma ya marmaro ya fara shigowa gidaje ai kaga sai ku falfala ku ci gaba da sallah Allah ya tsare ko makamancin wannan Allah subhanahu wataala yake cewa farijalan ai fa salluha alal arjuli ku yi ta kuna tafiya wahiya jam'u rajil ita ce jam'in wanda yake tafiya a kafa abinda zai tabbatar maka shine sai aka ce aurukubanan ko ana kan abun hawa dan a nuna maka kiciyar rijalan kenan auri ku banan ko kuna abin hawa ai rakibi ne kuna abin hawa haka za a yi sallah ne fa idza amintum in kuka shiga cikin nitsuwa da kwanciyar hankali fadhkurullaha ku tsaye da sallah shine abin da na ga mana da su ko nan gurin fadhkurullaha ai aqimus salata nan an kira ta zikiri domin ita ce zikiri din domin ta kunshi zikire da yawa shi yasa Allah ke cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi sai aka kira ta zikirin Allah sallah ko sallah tana hani daga alfasha da munkari sai aka kira ta wala dhikrullahi wasu malamai suka ce ay lima fihi min dhikrillahi akbar min min nahyiha anil fahsha wal munkar qawluhu ta'ala fadhkurullaha kama 'allamakum ay uzkurullaha ala sifati allati bayyanaha lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an takuna salati salati amnin la salata khawfi kama allamakum ma lam takunu ta'lamun din ne ai shine ku yi sallar kamar yadda kuka santa da a halin kuna cikin zaman lafiya yanzu tunda tsoron ya tafi to sai ku yi sallah kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna akwai fa'idodi a ƙarƙashin waɗannan ayoyin da muka karanta yanzu nan fa'ida ta farko wajibcin kiyaye sallah da yin sallah akan lokaci da wajibcin kiyaye ta babu wanda hadisi ya tabbata babu wanda za ga zuciyarsa tana masallaci sai mumini wanda kullun tunaninsa ana cikin tafiya yana cewa ku duba min lokacin sallah fa yanzu saura minti nawa a wani gari za mu tsaya mu yi sallah za mu haɗa ne a tafiya fa yana cikin tafiya marar lafiya yana kwance rashin lafiya ya galabaita shi amma yana tunani yana cewa lokacin sallah ya kusa ne yaushe za a kira sallah yaushe za a yi kaza wannan shine muhafaza akan sallah sayyidina umar yake cewa ya rubuta leta zuwa ga gwamnoninsa yana gaya musu girman sallah yake cewa man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah Allah ubangiji zai kiyaye shi kuma zai ba shi daman kiyaye dukkan shari'a ta musulunci wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adyam duk wanda ya ba kaga baya baya kiyaye sallah yana walakanta ta to duk wani abu da ka sani ubangiji yayi umarni wallahi sai ka samu yana getare shi sai ka samu duk wani umarni na addini wallahi zaka samu yana wasa da shi zaka samu zakkar sa yana yin ta yadda ya ga dama zaka samu duk wa'annan arkanul islam din arkanul iman din duk wata makarimul akhlaq sai ka samu yana da problem amma mutum a ce yana kula da sallah yana rike sallah to zaka samu haka kawai koda yana da wannan matsala na tsakaninsa da ubangiji wallahi ka samu matsalansa ta dabanci wallahi sai ka samu ta dabanci amma wanda baya rike sallah baya kula da ita shi saban sama autan saban sama unique ne na daban ne to wannan na nuna mana muhimmancin kiyaye sallah shi sa Allah ce hafizu ala salawat wannan wajibi ne kenan fa'ida ta biyu falalan sallar la'asar domin ubangiji ya kebance ta ya ambace ta ubangiji ya keɓance ta ya ambace ta saboda an nuna maka girmanta wahiya afdalus salataini almufaddalataini ita ce tafi kowace sallah akwai salloli guda biyu manya da aka fifita su ta amma a cikin manya guda biyu din ma ita tafi manyan girma ita a manyan ma ita ce babba Allah ya ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi kusa a babba ma akwai babba akwai babba dan babba ya zo fassara tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din wa'annan annabawan Allah ne ya zaka fassara eh muka fifita wasu akan wasu kenan fa akwai babba akwai karami ya to kaga da matsala kaga fassaranka da matsala kenan akwai babba da karami to malam Mahmud Gumi Allah ya masa rahama maimakon ya dauki irin fassaranka da zaka gane a cikin annabawa akwai babba akwai karami sai ce muka fifita babban akan manyan kowa mai cin gashin kansa ne babban akan manyan babban shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manyan kuma sauran annabawa ne to wayannan salloli guda biyu manya ne sai aka fifita babbar akan yawa ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam man sallal bardaini dakhala aljannata duk wanda ya salla yayi sallaci albardaini lokutan salla masu sanyi masu sanyi guda biyu zai shiga aljanna wani waje annabi yake cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taglubu ala salatin ala salatin qabla tulu'il shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu annabi sai yake cewa duk wanda yake da iko kar ya yadda a rinjaye shi game da yin sallah kafin fitowan rana da kuma kafin faduwarta yayi kokari ya zama da sallolinsa a wannan lokacin ne wacce ce da wacce ce kafin fitowar rana wacce sallah ce kafin faduwar rana wacce ce la'asa ana nuna maka falalansu duk da wa'annan sallan asuba da sallar la'asar suna da falaloli to amma sallar la'asar ta fita shi yasa annabi a wani hadisi yake cewa wanda ya rasa sallar la'asar wanda ya rasa sallar la'asar fa ka'annama wutira hal huwa malu kamar yayi rashin iyalansa ne da dukiyarsa da ka rasa sallar asuba gara duk familin ka ce sun mutu duk dukiyar ka ce ta kare dan nuna maka girmanta wanda ya rasa familinsa ya rasa dukiyarsa bai kai wanda ya rasa sallan asuba sallan la'asar asara ba saboda girmanta fa'ida ta gaba haramcin zance a sallah haramcin yin zance a sallah wannan sababin sababin saukan ayan ne yake nuna haka fa'ida ta gaba wajibcin yin sallah a tsaye baka Allah ya faɗa mana wa qumu lillahi qanitin wajibcin sallah a tsaye shi yasa mai alari ya ba mu halayya guda hudu ko mutum kiyamun bi ghairi istinadin summa al-qiyamu bil istinadin summa julusu bi ghairi istinadin summa julusu bil istinadin wannan guda hudu din duk wanda ya taba ɗaya daga cikin su ba tare da uzurin ɗaya ba sallarsa ba ta yi ba dan a nuna maka wajibcin yin sallah a tsaye sai irin halayyan da kuma aka faɗa fa'ida ta gaba halaccin yin motsi ɗan kaɗan a sallah motsi ɗan kaɗan baya bata sallah yanzu kamar yadda muka faɗa ana cikin sallah ɗin ka ji gagagaga fanka tana rawa alagaha tumalin tana haka to kaga an ce mana farijalan auri kubanan wannan motsin da za ka yi ka kauce mata kar ta faɗo kanka ba zai bata maka sallah ba zai taɓa maka ita ba fa'ida ta gaba halaccin yin sallah akan abun hawa ko da ta farilla ce idan bukata ta kama saboda Allah ce auri kubanan amma a halin aminci kuma a halin ana zaune lafiya haramun ne kai sallan farilla akan abun hawa sai dai nafila sai nafila wasu ma malamai suka ce nafila ma a halin tafiya ba a halin zaman gida ba wannan akwai wata fa'ida wanda mun ce yanzu wajibi ne ka yi sallah a tsaye to kuma wannan ayar tana nuna mana wajibcin annahu yajibu alal mar'i alqiyamu bil ibadati ala tamami mata zalal udhr duk wata ibadan da aka nuna maka an rage maka nauyinta zaka yi ta ko a kwance ko zaka yi ta a kaza to in uzurin ya wuce dole ne ka dawo ka yi shi yadda ya kamata duk ibadun da muka sani a halin uzuri ana ce mana kuma da ita kaza kamar misali me matafi zai yi kasar ya mai da ita raka a bibbiyu in ka isa garin dama ba mashakka ba ne wasu malaman su fiƙi suka ce in ka kai kwana hudu ai ka zama dan gari to daga nan uzurin ya gushe sai ka cika wasu malaman suka ce akwai ya fi kwana hudu ko ya fi kwana hudu matukar sunan ka matafiye ne sai ka yi to in ka dawo gida fa dole ka ci gaba da cika sallolinka wannan ayoyin suna nuna mana dan adam na kashashe ne dan adam yana da nakasu duk wanda aka sifanta shi da jahilci ai yana da nakasu ko Allah ya ce mana fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamuna da ba ku sani ba kaga nakasar dan adam sai ubangiji ya sanar da su shi sa Allah ya wani waje yake cewa Allahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a haka Allah ya fito da ku daga cikin mahaifanku ba abin da kuka sani waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah ya saka muku ido da gani da fahimta da kwakwalwa dan me dan ya zama da ku gode wa ubangiji subhanahu wataala to nan gurin ina ga zamu dakata gobe zamu shiga sabon karatu wallazina yatawfawna minkum ta biyu muna acknowledging din Uh, honorable shaibu galadima da shi da sheik malam garba malam garba malami ne mai kokari a cikin garin deba mai karantarwa sosai da sosai honorable shaibu galadima muna maka fatan alkhairi da wannan halittar guri da kai haskaka mana wannan majalisi duk cewa ka ka fito ka zauna ka hau high table ka ce kai ka zo da kujerarka so muna maka fatan alkhairi uh, bayan allah ne wa'anda gaskiya muna zata musu alkhairi da yawa haɗaka da muka yi da su haɗuwa da aka yi da su haɗuwa ce ta addini an haɗuwa yana ta gogayya ta addini shekaru masu yawa sannan kuma aka zo aka yi ake ɗan haɗuwa kuma ta siyasa ita ma a wasu guraren da ya dace a haɗu tunda mu ba layin bane inda ya dace ne za a haɗu kare muna musu fatan alkhairi honorable shayu galadima ba zan manta da shi ba yadda ke son ɗaliban ilimi fiye da duk yadda ake tsammani fiye da duk yadda ake tsammani wasu abubuwan sa da ɗaliban ilimi ya manta ma sai wata ina ta masa ja ni na manta 20, 2009 2009 ya ziyarce ni a kasar misra a egypt da shi da oladimeji bankwale da bayero bayero na fada ok kai ka zo daga baya ne daga baya ko sake dawowa ba na tuna mahaifiyar rasuwar mahaifiyar bayero ne kuka sake tahowa da bayero na fada da oladimeji bankwale da tawagar kuto daga baya ya zo nasa shi kadai ya same ni a egypt a masauki na a lokacin akwai ɗansa da muke tare da shi akwai ɗalibina kuma ƙanina to su sun zo azhar university suna ta fama da buge-buge da ya za a yi ya za a yi da gida ha ya ce yanzu wai naɗin sun zo kuma har yanzu maganin gida da sauransu ba a yi ka zaɓa ce ɗakuna muke da shi a waje kaza eh muna da ɗaki kaza gidan complete ne aka kama ya ce to daga yau har su gama digiri ɗinsu ni ne zan ke biyan kuɗin gidan nan wallahi bayan allah nan har suka gama digiri kai wani har ya fara masters honorable shaibu galadima bai manta da shi ba ba zan manta ba a lokacin ina shirin zan dawo hutu ina shirin zan dawo hutu ticket din jirgi lokacin ma yana da araha lokacin 900 dollars kamar nawa kenan kamar dai da dai ticket din bai canja ba dalar ne ta samu matsala ya ce to mala yanzu koma hutun nan da zaka yi ni kuma bari in dauki nauyin ticket din da zaka je ka yi tafsirin azumi ka dawo haka dauko dauko 1000 dollars ya ce ka sai ticket kaga hadda dan guziri to haka wasu ɗaliban wallahi na rantsa muku da Allah su yana suna can amma haka bawan Allah nan yake tura musu allowance nasa ya ce a kai wasu wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza har suka gama wannan karatu dai so shi ne aiki da dama a lokacin da ka samu dama karka yadda ka yi wasa da ita ka yi haƙuri honorable ina faɗan wannan alkhairi din ba don kai ba ne don wasu kowa ya tsaya ya gaina irin waɗannan ayyukan alkhairi din at the same time a lokacin akwai yaran da suka zo suka gaishe ni yan jama'ari sun zo sun gaishe ni sai nake gaya musu alakar mu da AA Haruna wallahi su su wajen shida sai suka ce min wallahi ba mu san AA Haruna ba amma wallahi shi yake sponsoring karatun mu Allah ya masa rasuwa yanzu yana ɗiban gara basansa ina dawowa na zo na samu iya haru nake cewa kawo ga wasu 'yan jama'a da fa suna egypt sun zo sun gaishe ne a masauki na amma sun ce kai ne ma kake yanzu haka scholarship ɗinka ne ke zuwa gurinsu ya ce wallahi shi ya manta 'yan jama'a da 'yan garinsa to wani rubul ya yi abin da zai iya lokacin da ake da dama a yi abin da za a yi sannan wani rubul ba za mu manta da zumuncinka ba haka kawai tun muna ginin wannan gurin haka kawai zai taso ya zo nan gurin a zo a zauna ya mana fatan alkhairi mu ci abin da za mu ci ya tashi ya tafi Allah ya maka albarka sauran abin nan honorables honorables da suke zuwa mana wannan guri kamar su honorable mamu da wafa su sani labik alhaji mamu da abin nan alhaji baba da yabo Allah ya saka da alkhairi yau zan fina ma cina iyalinsa ta turo mana gudunmuwa naira dubu goma jiya ta ce a ƙara asusun marayu Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi sannan mun yi maganar asusun marayu din nan mun ce har yanzu akwai badin akan mu akwai nauyi akan mu mai yawa muna godiya wa falakin Gombe ko falakin Gombe dazu aka isar masa da sako ina ina abin nan ne Zuhairu ko Zuhairu Allah ya maka albarka ina yake ne kam to kai ta buya dazu falakin Gombe aka isar masa da sako ta hanyar Alhaji Sidi Sidi na Taj Bank ya ce a turo akawun na masallaci muka tura masa ya turo naira 500,000 500,000 so duka waɗanda suka turo alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi wannan faɗan da na yi kamar na miƙa kuɗin ne zuwa ga kwamiti waɗanda ake ga akwai sauran nauyi na marayu ɗin a yi maza maza a kammala su duk wanda ba mu faɗi sunansa a nan gudun ba daga fara tafsiri zuwa yanzu to sakonsa bai iso mana ba amma duk wanda sakonsa ya iso nan gudun mun yi acknowledging ɗinsa a nan gudun in ba a kira suna ba ko wani ya turo sako ko ta akawun ko wani abu inda ba mu kira suna ba to sako bai iso ba muna kuma godiya ga duk waɗanda suka turo sakonni shi yasa mai slippers ko mai slippers ranar da ya turo 200,000 shi ya faɗi ma me za a yi da ita ya ce a raba ta mutum 40 ko kar ya gaza 40 a dan ba su a cikin zakanta kuma haka muka yi ta a lokacin ma muka mika aka yi ana sulubel allah ya masa albarka alhaji baba wuro baba wuro horticulture na alikumu dukan sun turo 500,000 duka lokaci guda lokacin muna ta fama da nauyin fara tafsiri musamman alhaji babawar a farko-farko ne ma kusan rabinta fiye da rabi ma ya tafi akan fankoki dinnan fankoki dinnan sola dinnan wajen 400 muka saka ta kusan galibi ya tafi sannan cikatan kudin kudin abin nan ko a gidan rediyo naira 300 da wani abu da dai abubuwa haka dai da kuma wasu aka mai da su faket na marayu wasu aka mai da su faket na ɗawainiyar buɗe baki yadda dai haka abubuwan suke tafiya muna yi wa kowa addu'a Allah ubangiji ya musu albarka Allah yi wa kowa albarka asusun kuma har yanzu dai abu ɗaya yake mun dai marayu akalla wajen 200 shekaran jiya ko kuma har yanzu akwai wasu a ƙasa insha Allah duka abin da ya iso za mu duba waɗanda za mu ƙara ragewa sannan kuma mu duba wasu ayyuka da muke da su na masallaci insha Allah tabaraka ta'ala har yanzu akwai maganar sola din aiko har yanzu akwai koyaye da za a sake cancanjawa maimakon suna kan inverter ya zama da sun koma DC ne direct ta yadda za mu yi karatu anytime ya zama na haske kan babu problem in bata ana rage mata nauyi to duka dai wayannan abubuwan yana nan kofar abu da ne Allah ya wa kowa albarka Alhaji Garba muna godiya sosai da sosai Allah ya saka muku da wannan zumunci din honorable Shaibu Galadima Allah ya maka albarka Allah ya jikan mahaifa dawainiyoyi da kake wayanda mu wayanda muka faɗa ne wasu bamu san su ba ma Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi duk sanda zan yi tafiya kuma duk sanda zan tafi ko Egypt din ne ma sai gidansa nake sauka zan bi galibi tiket ɗina abuja zan ce da sauka a gidansa a bani mota a kai ni har airport da ni da wancan na farko ma da iyali na muka je shi da kansa ma ya kai ni airport muka muka muka muka hawa wani jirgi mai falfalawa ana isa Egypt awa awa hudu da wani abu awa uku da minti 50 wai za a sauka Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ya mana jagoranci wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk